ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda a yau muna 25 ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya dace da hudu ga watan hudu kenan ko shekara ta 2024 a jiya mun tsaya karshen aya ta 67 a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau za mu tashi farkon aya ta 68 fadin Allah ta'ala wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah ta'ala ya bayani a ayoyin da suka gabata akan wasu sufofi guda bakwai sufofi guda shida afuwan na bayan Allah na gari ibadur rahman ya yi bayani akan mutane ne waɗanda suke tafiya a busan doron ƙasa cikin nutsuwa mutane ne waɗanda suke ba sa nuna jiji da kai ko nuna isa mutane ne waɗanda suke suna kwana suna bautar ubangiji misali kiyamun laili da karatun alkur'ani sannan mutane ne waɗanda dukiyar da allah ta'ala ba su ba sa alfahari da ita ba sa almubazzaranci sannan kuma ba sa zamantowa masu koro bi ma'ana rowan da ba za su bayar da haƙƙin da yake wajibi a kansu ba sannan allah ta'ala ya yi bayani akan cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar bayin Allah na gari su ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah ba sa botar wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashe rai da Allah ya haramta kashe ta illa bil haqqi sai dai da haƙi na shari'a wala yazunu kuma su bayin Allah na gari ba sa alfasha ta zina wa man yaf'al zalika wanda ya aikata ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa da aka zana yalqa asama zai gamu da mummunar uquba a gobe kiyama yudha'af lahu al'azab za a lillinka mishi azaba yaushe yawmal qiyamati a gobe kiyama inji Allah wa yakhludu fihi muhana zai dawwama a cikin wannan azabar aulakance illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani da Allah wa amila amalan salihan ya aikata aiki na gari fa'ula'ika yi madinullahu sayyi'atin hasanat wa'annan Allah ta'ala yana musanya miyagun ayyukansu koma kyawawa wa kana Allahu gafuran rahima Allah ya kasance gafuran mai yawan gafara ne rahimu kuma mai jin kai ne Allah ka gafarta mana kai kan muka baki ɗaya yan uwa masu daraja Allah ta'ala ya ambaci wasu manya manyan laifuka guda uku a cikin wannan aya Allah ce masu imani ba sa yin su bayan Allah na gari ba sa yin su to wanda yake yin su kuma fa ya riga ya rasa wannan damar kenan a idan ya tuba tuba na gaskiya Allah ta'ala shi ma zai karbe shi shi Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar su ne waɗanda ba sa haɗa Allah da wani abin bauta duk abin da yake bauta ne to Allah kaɗai suke yi wa ba sa yi wa wani tare da Allah duk abin da aka ce ibada ne to haƙƙin Allah ne to ba za a ce su yi wa wani ba yau gobe su yi ma Allah ko da sai su yi wa Allah da maice su yi wa wani ko kuma lokaci ɗaya su haɗa su yi wa Allah da wani ba sa yi wani idan abu bauta ne to haƙƙin Allah ne shi kaɗai domin me yasa domin shi kaɗai ne mahalicci ina ba ta fahimta wani zai ce to abu kaza da naifa don in faranta ma wane da rai shi ma wannan ya zama shirka a'a akwai abin da zaka yi wane samu farin ciki amma ba wane zai biya ka ba Allah ne zai biya domin shi yace ai misali lokacin da ka samu wani bawan Allah yana cikin kunci ko damuwa ko matsala ko matsatsi sai ka tausaya mishi ka agaza mishi abin da yake nema ka bashi abin da yake gudu ko yana bukatar wani agaji ka agaza mishi kai tsaye wane ne ya amfani da abin shi ne amma kai ma da kai abin ka amfani domin ka samu lada ka aika wani guziri da za ka iske a gobe kiyama amma kuma waye mai biyan abin da kai ka faranta ma dan wanka da rai shine Allah Allah da ya sashi yana bayani akan sifofin bayan Allah na gari sai ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura su bayan Allah na gari wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci kina akwai mabukata abincin su suke ciyar da su wa yut'imuna ta'ama ala hubbi ba abinda ba sa so bane abinda suke so suke bayarwa ba akwai wanda shi in zai sadaka sai abinda baya so wanda wani kushika ba kuskure ne tare da cewa a rayuwa akwai abinda kai baka da bukatar shi a yanzu amma wani idan ka bashi na bukata akwai abinda kana so amma zaka dauka ka ba wani to sai Allah ta'ala ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku wane ne ciyarwa kake zuwa gare shi mabukata amma dan wa ake liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufin sakamako a wurin ku ko ba ma nufin godiya ba ana nufin kai da aka ba alheri kake godiya ba san ba ka ake nufi amma kai da zaka yi a gode ko kar a gode kayi ne dan wanda in kai kaɗan zai gode kuma ya baka yawa da yawa shi ne Allah kuna ba za mu fahimta inna ma nuqimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba ma nufin sakamako a wurin wata rana in muka shiga matsala ainihin muku jira kuma ku tuna da ba da wannan suke ba a yanzu ɗalibi ne yana karatu iri kaza wata ran zai zama babban ma'aikaci bari in taimaka mai yanzu ni kuma in na tsufa ba ni da komi shi wata ran zai bani ba dan wannan suke ba sun san kana iya badawa yau da sahi wanda yake buƙatar taimako sai nan da shekara goma zai zama wani abu ka ba shi a yau kai kuma gobe ka mutu ina maganar sakamako babu don haka za ka yi ne idan Allah idan ka ba ka ba da dan Allah ya gode ko kai ya gode ya yaba ko kai ya yaba wannan ya rage na shi innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam kadira abinda yasa muke cire abinda muke so muke ba ko ba ma nufin godiya ba ma nufin sakamako ba su hana a gode musu domin godiyar kai da aka ba ma da za ka yi bautar Allah ne kai in ba ka yi ba ba ka kyauta ba kuma Allah zai kama ka annabi ce la ya shukuru Allah ban la ya shukuru nas duk mutumin da mutane idan suka mai alheri baya godiya to Allah da ya halice shi wanda zai gode mishi to amma dan ba gode wa kaka damu kai kai dan Allah ne ba abin da za a yi na alheri ko na sharri face Allah ya sani kuma zai bada lada ko zai bada sakamako a kai sai Allah ta'ala ya ce tun da suka yi dan Allah sai Allah ta'ala ya ce suna faɗa inna na khafu min rabbina yawman abusan qamdariya sai Allah ce fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira sun yi ne dan Allah suna tsoron yinin kiyama azaba da ke akwai Allah ya ce azaba sai muka ture musu sai muka sanya su jannatan wa harira muka sanya su gidan aljanna muka sanya musu kaya na alhariri na gidan aljanna ba irin na duniya mai tsufa ba ina ma dan fahimta to shine anan Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa roƙon wani tare da Allah ba sa neman agajin wani tare da Allah ba sa neman ba sa dogara ga wani tare da Allah dogaran su da tawakkulin su da komai nasu a wurin Allah sun samu Allah ne ba su sun rasa Allah ne kaddara haka bayan Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da habrul umma Abdullahi da Abbas yana yaro dan karami sai ce ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi bi ma'ana da wasiya zan yi ma rike yaro na karfi fa ibarar da annabi ya fadi ba bai ce ya abdullahi ba ko bai ce ya rajul ba sai ce ya gulam da wannan malamai suka ce kar ka taba rena shekarun ɗanka wurin koya mai aikin alheri kaka rena karka ga yaro ne karami ba da yana iya kai hannun shi da ɗanzaici ba in zai sa abinci mishi kaka ce da wannan sa wannan har ma suna ganin ai bai kai ba ba zai gane ba gwada mai yau da gobe yau da gobe yanda yaro yake koyan yaran ka ba tare da ka dora mai tabulo ka koya mishi a gida ba haka zai koyi ɗabi'u na gari wanda ya gani kana yi ko kana ko kana faɗa a bakinka sai annabi ce ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimat ina san da kai wasu kalmomi menene kalimat ina ya ma'aikin Allah ihfazillah ya fazka kiyaye Allah kiyaye dokokin Allah ya fazka sai Allah ya kiyaye ka malamai suka ce da annabi ya itlaqin ya fazka Allah zai kiyaye ka bai ce ya fazka fi kaza ba yake nuna kiyayewa ga baki daya Allah zai kiyaye ma addinin ka ba za ka yi ridda ba a ce ka bar musulunci kafin ka bar duniya ba za ka yi wannan Allah ta'ala zai kiyaye ma lafiyarka Allah zai kiyaye ma hankalinka Allah ta'ala zai kiyaye ma dukiyarka Allah ta'ala zai kiyaye ma ƴaƴanka ko ka bar duniya Allah ta'ala ba zai bari su lalace ba ina ba za mu fahimta shine ifazillah ya fazka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka duk wani abu da yake tare da kai sai Allah ta'ala ya kiyaye ya kiyaye ma shi saboda min ka kiyaye dokokin Allah dukkanin mu na mun san suratul kafi suratul kafi Allah ya gaya mana cewa annabi Musa alaihi salam da annabi Khidir suka taso Allah ya turo su su zo su tada wata katanga wanda dukiya ta ƴaƴan wani bawan Allah salihi wanda ya bauta wa Allah a duniya da ya tashi rasuwa sai ya binne dukiyar shi ƙasan wani ƙasan wani katanga ko wata katanga a sanadiyar haka Allah ya turo annabi Musa da wannan suka zo suka tada saboda ni wa kana abuhuma salih mahallu shahid wa kana abuhuma salih baban su mutumin kirki ne malamai suka ce sirrin ‘ya'yanka ka su lalace kana rayu ko ka bar duniya shi ne ka bi Allah in dai ka zama nagari to an wuce wuri Allah ta'ala zai kiyaye masu in ku ka zama ka zama nagari Allah ta'ala ya bar wani daga ciki ya kan gari kayi kayi wallahi ita ma jarabawa ce wahalan nan da kake sha wurin tarbiyyantar da shi kankarar zunubi ne in zunubin ya kare kuma sai Allah ya dinka ɗaukaka darajarka kuma ka sani ba gare ka faru ba annabawan Allah Allah musu jarabawa dama na gari shi Allah ke jarabawa inna Allah idza haba qauman ibtalahum in Allah ya so mutane sai ya jarabe su mun karanta satin da ya wuce kisar annabi nuh na nesa ya musulunta ya yi imani da shi amma dan cikin shi bai musulunta bai imani da shi ba matar shi bata musulunta bata imani da shi ba me ake so kar kai sakaci kar kai wasa kai kokarin kai tarbiya ta gari Allah ta'ala ya ce wallazina la yad'una ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ifazillah ya fazka ifazillah tajidhu tijahaka kiyaye dokokin Allah sai ka samu Allah yana fuskantar ka duk lokacin da matsala ta same ka lokacin da wani abu da ake buƙatar agaji ya zo sai Allah ta'ala ya agaza ma in fazillah ta yi mutijar sai ce iza sa'alta fas'alillah tauhidi kenan yana tauhidi kenan iza sa'alta fas'alillah in ka tashi roƙo roki Allah shi kadai domin shi yake da komi kuma shi yake badawa na kowa karewa yake nashi baya karewa kuma duk wanda zai baka ba mai dokar duk abin da ya mallaka ya baka ina ba zan fahimta amma sai Allah ta'ala ya baka abin da bai ba wani ba kuma nashi baya karewa ma inda kuma ya faru wa ma inda Allah ba na wurin ku yana karewa amma na wurin Allah baya karewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta in ka tashi neman taimako ke nemi taimakon Allah duk abin da ba mai yin shi sai Allah to kada ka kama kafa da kowa nemi taimako a wurin Allah kai tsaye kai ka kukanka wurin Allah akwai wanda yake ganin cewa a shi ba zai yi roƙo Allah ba sai dai sa wani malami ya roƙa mai Allah kuskure ne salihin bawa malami ne ko ba malami ba kake da wata bukata zaka ce da Allah a sa mu cikin addu'a ya halatta sunna ce ina ba za mu fahimta wani zai bulaguro wani yi kuna cikin bulaguro umara ce ya tafi ko ko aya tashi zai tafi gini ne kai ko Kano za shi sara kaya bulaguro za a yi to Allah ya tsare kai da Allah a sa mu cikin addu'a duk wanda ya halatta ina ba za mu fahimta amma ka ɗauka cewa kai bai halatta ka gaya wa Allah bukatar ka ba kuskure ne domin duk wanda ya tashi roƙa ma in dai ba ya san bukatar ka ba in yi addu'a zai ce ya Allah ka biya ma wani bukatun shi na alheri amma kai kuma ka san me bukata zaka ce ya Allah bukata ta kaza ya Allah ka biya mani ina ba zan fahimta sunna ce neman addu'a ta wani salihin bawa amma kar ya nuna cewa kai baka da alaka da Allah ba zaka roki Allah ba kuskure Allah ta yi wa iza sa'alaka ibadi anni sai fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka gami da ni yaya ake yi asali wani sahabi wasu abin suka yi su kwanan sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah yaya ubangiji mu yake yana kusa ne fa nunajihi almunajiya shine magana da zaka yi kusa da kai an ba'idun ko nesa yake fa nunajihi in za mu roke shi sai mu daga murya annabi ba su amsa bai ce musu kusa yake ba bai ce musu nesa yake ba sai Allah ya bada ansa yace wa idza salaka ibadi anni idan bayan ka suka bayina suka tambaye ka gami da ni gaya musu ba ya sun tabbata cewa qaribun fannaji ba makusanci ne mu gane mu gane da shi tare ko kuma nesa yake mu daga murya sai Allah da kanshi ce fa inni qaribun kusanci ujibu da'watad da'i idza da'a ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya ya roke ni amma shar'i falyastajibu ni sai amsa min nima abinda nace su yi su yi to idan suka ce ba ni sai Allah ya bada abinda nace su yi su yi idan suka ce Allah kare ni sai Allah ya kare abinda Allah ya ce su yi su yi suna roƙo sai Allah ta'ala kai tsaye amsa ina ba za mu fahimta da haka su ne salihan bayi ba sa hada Allah da wani musamman addu'a neman agaji a cikin duk abin da wani baya iyawa sai Allah misali wani yana kwance gidan asibiti ba yi da lafiya yana neman kuɗin sayan magani yawwa ba a cewa da Allah jama'a ko wani bawa Allah da muke tare da shi nan ba yi da lafiya muna so ku tattara mai kuɗi mu sayo mishi lafiya ana ga sai dai a ce an rubuto mai ordinance za a so mishi magani lafiya ta wane ne aikin Allah ne amma magani shine ake sha sai Allah ba da lafiya ina ba zan fahimta shi yasa kana iya cewa wani taimaka mini da kudi ko wani ba ni kaya zan fara kasuwa ko wani ba ni kaza amma ba ka cewa wani ba ni arziki domin arziki hannun Allah yake ina ba zan fahimta kudi yana hannun mutane amma arziki yana hannuwa hannun Allah magani ana iya samun shi a farmasi amma lafiya tana wurin wa tana wurin Allah a duk abin da yake ba mai iya yin shi sai Allah idan ka danganta wani kai shirka ina ba za mu fahimta to shi ne Allah ta yake salihan bayi walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar sai ce wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai da Allah ya haramta kashe ta sai dai da haƙi menene haƙin nan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zara abuwa guda uku la yahillu damu mri'in muslimin illa bi idatharas ba bai halatta a zubar da jinin mutum musulmi ba sai dai a sanadiyar laifi guda uku ko dalili guda uku annafsu bin nafs wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi shi ma idan ya kashe rai kin ba daga kun kama shi za ku kashe shi ba ku kai shi gaba alkali a je a bincika ya cika sharuɗa to sai alkali ya sa a ɗaure shi an gama neman yafiya ba a yarda ba an nemi ni jiya ba a yarda ba domin musulunci ya nuna ma cewa ba bukatar shi a zubar da jinin ba kai tsaye idan mutum ya laifi aka kama shi za a kai shi gaba alkali gawa ne ya kashe dan wanka da wukar da komai in ko kama shi ba magana ku dangin shi bane kanan shi da yayin shi da surukan shi su kama su kashe wancan a'a musulunci bai da wannan ba gaba alkali za ku yi shi idan aka je alkali ya gama bincike me ya faru don ba mamaki da ya shigo gida ɗin nan har wancan biyo shi da gudu ya daba mai ruba a gaban ku ba mamaki yayan wancan ya kashe amma ku ba ku lokacin da aka ba ba mamaki ya taka dan wancan ba ku lokacin da ya taka dan shi ba mamaki ya je ya bigi baban wancan ba ku lokacin da aka yi ba duk wanda ba ku da shi sai aka ce in aka kama akai gaban alƙali idan alƙali ya gama bincike ya tabbatar da cewa qatlul amdi ne kisa ne na ganganci da gangan ya kashe shi duk da haka musulunci baya cewa kai sai a je a kashe shi sai a tambaya ina dange shi Allah ta'ala ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana sai Allah ce fala yusrif fil sijn innahu kana mansura duk wanda aka kashe shi daga hanyar zalunci Allah ya ce mun sanya wa dangin shi suna da ƙarfi na su ɗauki fansa amma wane ne Allah bai ce ba su ɗauka sai ce faqad ja'alna mu ne muka sa kuma shi alƙali shi ne wakilin Allah bisa doron ƙasa Allah ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wala tushrik wala tattabi al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawm al hisab alƙali shine khalifan Allah wurin yanke hukunci a bisa doron ƙasa idan aka nema kai tsaye za a ce ku yafi ku yi hakuri idan suka ce ba za mu yafe ba yanzu sai a dawo maganar diya yana da dangi shi bangaren uwa misali mutum tamanin dangi shi bangaren uba mutum ɗari ɗari da tamanin kenan ko aka nemi su yafe suka ce ba sa yafewa aka nemi jiya sai aka samu mutum ɗari da saba'in da tara suka ce ba wani jiya ai mu ma ba matalak- ba talak- ba talakawa ba ne a kashe mana mutum a ce mu amshi kuɗi ba wani kuɗi da za mu amsa kawai yadda ya kashe a kashe shi sai wani guda ya ce ranka ya daɗe a ja kunnen shi inda ya tuba a amshi jiya ɗaya a kan mutum nawa 179 a musulunci magana mutum ɗayan da za a ɗauka shi wannan ɗayan magana shi za a ɗauka saboda shi wannan bukata yake a rayu su kuma wannan bukata suke yan inda nasu ɗaukanta ya je shi ma ya tafi shi kuma musulunci shi ne bukata shi ya wanzan da rayuwa ana so mutane su rayu ne ba su mutu ba shi yasa da Allah ya zana ya ce mutanen kirki ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta kashe ta na farko an-nafsu bin-nafs wanda ya kashe rai da gangan bayan an gama bincike an nemi yafiya bata yi ba an nemi diya aka iya shi ma sai a kashe shi ina ba za mu fahimta in bindiga ya sa ya halbe mutum shi ma bindiga za su halbe shi in dai ba ya yi a tamfil ba kashe mutum ta ga hanyar da bata dace ba misali a ce kama mutumin nan yayi ya rinka cire kunnen shi yana cire ya ce ya halshe shi ya cire kaza ya cire kaza har ka rinka rai azaba har mutumin nan ya mutu to idan ya mai haka musulunci ku ba za ku ne haka ba lalle ga hanyar da ya kashe dan uwan amma wannan hanyar musulunci bai dare ita ba ana iya sanya makami wanda za a iya halbe shi ko kuma a mai hukumar da zai ji zafi shi ma kafin ya mutu ina ba zan fahimta amma a tamsi a cire kunnen mutum ko lefin shi ko hancin shi ko wani abu musulunci ya haramta wannan kai ko da gawa arni ce aka samu a ƙasa musulunci ya hana ku zo ku ji haushin shi ku ce wani ne ya mana kaza wani ya ciri kunnen shi wani ya ciri kaza musulunci bai da wannan Allah ya ce wala kad karramna bani adam tabbata mun karrama dan adam asali kashe shi ma bai halatta a yi ba don shi ya kaskantar da matsayin da Allah ya ba shi ba ya kashe wani ina ba don fahimta annafsu bin nafs sai a dabi sallallahu alaihi wasallam yace nabi mu as-sayyidu zani wanda ya taba yin aure sai ya zina shi ma sai an samu kwararan hujjoji guda biyu hujja kala ta farko shine ya itirafi shi da kansa ya zo ya faɗi cewa lalle lalle shi wani ya aikata kaza shi ma alƙali sai nuna cewa kai ka sani wannan kotu ne nan ba wurin wasa bane sai ka ba mutane wuri haka alƙali ya kamata ya mishi a ni fa na san me ne ranka dade tabbat na aikata kaza zai ce duba na ba a wasa ne ya tabbatar yayi sai ka tambaye shi kana da matsalar hankali ne sai a kira yan uwan shi wannan ya taɓa samun accident kwakwalwar shi ta tabu babu yana shaye-shaye baya yi yanzu dukkanin wata shubuha da za a ture mai domin ne idfa'ul hudura bi shubuhat ku ture ya tsayar da haji da duk wata shubuha yana wannan maganganun sai aka ana aka laliba jikin sai aka samu wuri to alkali sai kama shi mai bulala saboda ya sha wuri ba za a mai haddin cewa ya aikata alfasha ta zina a matsayin shi ne ya aure ba amma baya shan wiwi lafiyar shi lau shi ne da kanshi ya itirafi an binciki dangin shi bai taɓa samun matsala ba ba yi da taɓin ƙwaƙwalwa ba yi da matsala komi akwai wanda za ka samu lafiyar shi lau amma ka ɗari ne in ɗari ya shigo wasu daga cikin waɗanda suke da matsala ta hankali tana samun su shi duk wannan babu to sai a yanke mai hajji sai a jefe shi idan ana shari'ar musulunci alƙali ya sa a jefe shi ina ba za mu fahimta ko kuma a samu shaidu guda hudu su tabbatar sun kama wane da wanci a rana kaza a wuri kaza suna aikata alfasha kuma ba wuri ɗaya za a su ba alƙali zai kira wannan ya mai tambaya ya ka gansu wani lokaci ya suke in ya ƙare sai ce wuce wancan ɗaki ya zamana su kuma suna nan in ya kira wancan shi ma daban ya mai tambaya in ya ƙare ce je kacan baya bari su haɗu lokacin da za su ba da amsa can saboda ne kar ya zama akwai wata matsala tsakanin wane da wane su haɗa baki domin su ga bayan wane musulunci yana kiyaye rayuwar mutane na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a iya zubar da jinin mutum akan wannan shine cewa at-tariku li dinihi al-mufariqu li jama'a mutumin da musulmi ne sai ya ridda ya bar musulunci ya kama wani addini da ba musulunci ba shi ma wannan yustafam za a zo a zaunar da shi wani me yasa ka bar musulunci me matsalaka a kawai ni abin da na ga bai wani ba me bai ma ba malamai su zauna tare da shi a ji meye matsalar shi menene yasa ya rida wani ne ya zo ya bata mai kwakwalwa don ba ta wanke kwakwalwa wani ne ya zo ya bata mishi kwakwalwa ya aka yi a zauna da shi ya ce kawai musulunci ne da ina yi yanzu na daina ba wani abu kawai na daina ra'ayi ne a musulunci ba ra'ayi ba ne bin addinin da allah da ya halice ka ne ka san jiwa ne ba kai ka halice kanka ba a zama yi mai duk wannan gabaki daya salasata ayyam kwana uku ana bin kan shi ana kokarin a dawo da shi cikin musulunci idan ya kiya to wannan kuma sai alkali ya yanke mai hukunci shi ba ina ba zan fahimta to bayan wa'annan ukul da musulunci ya hada a wuri daya akwai wasu daban su ma wanda su kuma halace istisna'iyya ina ba zan fahimta ka ne exceptional baya cikin wa'annan misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani yace ya rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali mutum yazo yake neman ya kwace dukiya annabi yace la tuqi kaka bashi ya za ka sha wahala ka tara kuɗi kuma wani zai zai kwaci a ra'aita in katala ne yace ya rasulullah in yace zai yaƙe ni dan ya kwaci dukiya ta annabi ce qatilu kai ma ka yaƙe shi a ra'aita in katala ne a ra'aita in qataltu in na kashe shi fa sai annabi ce huwa fi nar shi yana wuta sai ce a ra'aita in katala ne in aka yi shi sa ya kashe ni annabi ce anta fil janna kai dan aljanna mahallu shahidi shine wanda yazo yana neman ya kwaci dukiyarka ba barawon da ya zo zai sata ba ya zo zai sata e in akwai ta sanda ko wani abu da za a mai yadda layi babu zai kara yi babu laifi amma ka kashe shi amma shi ne ya dage akan ko kuɗinka ko ranka yanzu kuma kai ma sai kai kokari ko kare kuɗinka ko ran shi ina ba dan fahimta ko kuma a samu wani lalatacce ya shigo ce zai ci mutuncinka a gidanka ya zo ce zai lalata da iyalinka ko zai lalata da iyanka ko wani abu kamar haka shi ma wannan sai inda ranka ya kage ka yi ƙoƙarin ka ture shi ka ɗauki matakin da zai zama mutuncin iyanka ko iyalanka bai tafi ba shi kuma rashi bai zube ba ya bar wurin idan kuma hakan bai yi ba ya dage akan sai wannan to gwanda shi ya bar duniya da mutuncin iyanka ya tafi wani hadisi ne ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce man qutila duna irdihi fa huwa shahid ba wai ya mutu haka da shahidi ne inji annabi wa man qutila duna malihi duk wanda aka kashe shi yana kare duke shi fa huwa shahidi shi ma ya shahada amma dan Allah yana son tabe dukiya ta halal ko yaki halal yaki haram akwai wanda ya san hanyar dabi kai kawo kuɗi ce je ka ga suna suna nan saboda ya san hanyar dabi ba irin wannan dukiyar bace ake karewa a shahada annabi ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ilmihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi yana kare mutunci shi kalmar mutunci shi ya shafi iyalan shi matar shi ko matan shi ya shafi kanwar shi da take gidan shi ya shafi yayan shi da take gidan shi ko kuma iyayen shi ko kuma ƴaƴan da ya haifa kare mutuncin su har mutum ya rasa ran shi a wannan wurin yayi shahada inji Annabi Muhammad sannan sai Allah ya ce wa man qutila duna dini duk wanda aka kashe shi yana kare addini shi fa huwa shahidun yayi shahada wani yazo ya ce kawai sai ka bar musuluncin nan ce wannan musuluncin kai baka ga suna bauta wa saniya ba sai ya same shi ya saki ka tsaya akan wannan haka rasa ranka annabi ya ce kai shahada ita kuma mutuwar nan inda take yan uwa masu daraja duk abin da ba dole bane kar ka zama ayi rigima da kai ko da ta sace baki in ta kama za a kare mutunci baya yiwuwa sai an yi fitura mutunci ba ya kai fitura domin mutunci shine mutum wallahi wani mai hikima ya ce asunu irhi bi mali la ubaddiduhu la barakallahu ba'da al-irdi fil mali asali wata ce gani tana zubar da mutuncinta tana aikata alfasha ta zina don ta samu kudi sai ce asunu irhi bi mali yace ina kare mutuncinta mutunci na zan sa kudi na don kare mutunci na la ubadidu bana wulakanta mutunci na don samu kudi yace la barakallahu ba'da irhi fil mali in dai aka rasa mutunci yace to Allah wajen kudi dan ba za ka dinta yana cewa ina neman kudi da yan kare mutunci na wannan shine mai hankali kuma shine mai mutunci ina ba za fahimta mai nema don yayi don ya kare mutunci shi to annabi ce duk wanda aka kashe wurin kare mutunci shi ko wurin kare duke shi ko kare iyalin shi ko kare addinin shi fa huwa shahidu kalkashin wannan hadisi muka dogara da shi in wa lokacin fatawa da muka bada shekaran jiya mutane suna ta mamaki cewa wani ya shigo gidan wani ya doki dutse ya bige shi sai aka yi rishin sa mutumin da ya mutu zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba ba zai yi kafara ba domin annabi ya ce mutum ya laleka gidanka ta ga kofa wani huji a jikin kofar gidanka yana leka iyalinka kana ci annabi ya ce idan ka zo da wani abu ka tsone idan shi har ya makamce annabi ya ce ba diya to wannan bai shigo gidan ba daga can ne duk wannan ya ke nuna ma lokacin da yake leka iyalinka a gidanka bai san wani hali suke ci ba mutuncin iyalinka ake dubawa kun san diya ido ɗaya na wace rakumi hamsin duk wanda suna fada da wani wancan ya ɗauki wuka ya buga mai ko dutse ko wani kare ya buga mai aka je likita ya auna ya ce wannan idon ya tashi daga aiki to a musulunci ga kuɗi hamsin za a ba shi shi ne diya ido ɗaya amma ga shi saboda ni wannan idon da aka ce in an zubar maka a baka raƙumi hamsin sai ka je kana leƙawa za ka zubar da mutuncin wani sai annabi ya ce idan aka tsone shi ruwan ya zube shi kenan ka zubar da mutuncinka ko da bai bai ba za a baka barkarar to shine anan Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kisan kai su kashe mutumin da Allah ya haramta kashe shi illa bil haqq shine wancan haƙƙin da muka ambata wala yanzurun ko ba sa aikata alfasha ta zina Allah ta'ala ya ambata mutane gari yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله يجي mutanen kirki sune waɗanda ba sa biyan bukatar su illa ala azwajin sai dai a wurin iyalan su aw ma malakat aymanuhum ko abin da dama su ta mallaka na bayi idan ana yaki na musulunci an samu bayin da sun cika sharuɗa bayi ne ya zaman to mutum yana da baiwa zai iya biyan bukatar shi a wurin wannan baiwa sai Allah ta'ala ya ce famanin tagawara a zalika duk wanda ya nemi biyan bukata ba wa'annan hanyoyi guda biyu ba ba masu shi ba bai washi ba Allah ce fa ulaika humul aduna wa'annan sune masu ƙetare iyakar Allah kuma za su ga sakamakon wannan a wurin Allah kuma tan a duniya yau yana daga cikin zubar da mutunci idan aka zo aka ce wani ya zo neman aure a gidan nan sai a ce mu ba mu san shi ba wani ya san shi ce to gaskiya wani mutum ne mai kokari wurin nema sai dai wannan mutum ne wanda gaskiya yana dan yawace a wace daga an ce yana yawuce yawuce sai ka jira za ka ba za ka bashi aure ba haka ne ko ba ka bane saboda ni ka da mutunci wala yazunu ba su aika shi alfasha ta zina kuma zinan nan mataki mataki ce dukkanin ta mumuna ce kai ba zina ba annabi ce ka gaisa da matar da ba muharramarka ba me muharrama kanwarka yayarka wanda dai babu aure tsakanin ita ce muharrama kuma ba iyalinka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dauki mashi mun san mashi ko a rinka cakawa a kan mutum ya fi mai sauƙi in aka kwatanta da hukumar da zai samu a wurin Allah. Akwai wanda aka zo wurin taro ko na ba zai gaisa da mata aka mara ce munan da kake ganin musulunci mu mu wayayyu ne a musulunci gaskiya ne. Wani ma aka yi magana kai ba musulman zai ce musulman ne amma non practical. Ba wai ba mai aikata musulunci ba. Kuma wai kawai don ka abin kallon ɗan ta'adda ta'adda to ba ba za a ce ma ɗan ta'adda ba daga tashi ɗan wuta guri kiyama me ce ma ɗan ta'adda na bai sun san mai ta'addanci ba Allah ne ce kan yi abu dan ban yi abu shikenan ɗan tsatsauran masu tsatsauran ra'ayi masu kaza masu kaza ba shi bane wallahi ba wannan bane ni da naje na kama kwantariya na kama gatari na sassa iki kama hannu mace sai gagare ni wani ne zuwa nan tsakanin da Allah ku tambaya da ɗaukan gatari da ke fuskar ice nemo halal ɗin shi da ya ɗauki fantar ya je noma da ya kama hannun mace wani yawa na noma ya yawa na wannan in ba gagara ta yi ba ba wai ba na iya ba ne allah ne ce kar ayi in ku aka faranta wa rai a nan aka faranta mutane da rai don a asadi da kowa jiɗe miki to wallahi a gori kiyama in aka ce wa kadul yawma ayyuhal mujrimuna to wallahi da kai miyagun mutane ku nan haka Allah zai ci su ware gefe wallahi in dai kana tare da su a wurin aikin wurin banna aikin ku daya to makoma ku daya Allah ta'ala ya kiyaye mataki mataki da alfasha ta zina wanda bai taba yin aure ba ya aikata alfasha ta zina laifi ne babba ko san matsalar zina shine duk wanda ya mutu yana zina dan wuta ne ka ga kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min lokacin da mai zina yake zina ba mumini bane mala'ika kuma yana iddar da bashi a wannan wuri wallahi an sha samun mutanen da suka rinka mutuwa a gidan karuwa a ɗakin sai dai a zo ana magana ina dangi shi ina dangi shi sai sun ji nauyi sai sun ji kunya abin sai ya ɓata musu da rai a ce ga ɗan uwansu ya mutu a wancan ɗakin ka bar ma kanka da danginka wulaganci to annabi ya ce lokacin da mutum yake alfasha ta zina ba mumuni bane malamai suka ce ana daga imanin ne zai zama sama da shi kamar wani hadari saboda da imani wannan fannin ba za a yi ta ba idan ya kare bayan ya yi nadama sai imanin nashi dawo a hankali amma in yana cikin wannan bannar ya mutu to kowa gana ta gari sai gyaran Allah wuta dai ka an tafi shi kuma annabi yana cewa innal jannata la yadkhuluha illa nafsun mu'mina aljanna ba mun shigar ta sai rai mu'mina shi kuma wancan annabi yace la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min imanin babu shi kuma yazo aka dare aka dare shi kuma annabi yana cewa innamal a'malu bil khawatim ayyukan bayin karshen Allah yake dubawa Allah kyauta karshen mu ka sanya aljanna ce makomin wallahi mutum shekara 60 yana banda in Allah ya taimake shi ya gyara bayan wata ɗaya ranar da ya bar duniya kyakkyawan halin nan Allah ba zai dubi sattin inda ba ya yafe wannan ishi sannan kuma in mutum shekara sattin yana da'a ya zo da ƙarshe ya ɓata wannan ya mummunan ƙarshe wannan sattin ba za su amfani shi ba sai ya je wuta Allah kiyaye to shine Allah ta'ala ya ce wala yazmu sannan kamar yadda muke bayani alfasha ta zina mataki mataki ce wanda bai taɓa yin aure bai zina laifi ne amma bai kai laifin wanda ya taɓa yin aure ba sai su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai ce ma ta quluna fi zina me za ku faɗa game da zina suka ce haramun haramahu Allah wa rasulu zina haramun ce Allah da ma'aikinsa sun haramta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yazni ar-rajulu mutum ya je ya aikata alfasha baligi ya je ya aikata alfasha da mata guda goma can nesa ya fi mai sauƙi sama da ya aikata alfasha ta zina su ɗaya da mata makwabci shi domin Allah ya nuna matsayin da makwabci yake da da kuma cewa an ce ka girmama shi ka zo ka keta alfarmashi shi yasa alfasha da matar aure ya fi muni sama da mutum ya yi alfasha da wanda ba ta dawo shi sannan matan masu aure ma a ce matar makwabcinka akwai wanda kuma suke aikata wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mai cewa za a samu masu wannan bannar shi yasa ne haka sai ya ce ma ta quluna fi sarika me za ku faɗa game da sata suka ce haramun harrama Allah wa rasulu sata haramun ce Allah da ma'aikinsa sai haramta sata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya je sata a gidaje guda goma nesa ya fi mai sauki sama da ya shigo ya ɗauki ƙaramin abu da sunan sata a gidan makwabcin shi domin makwabci yana da babban matsayi a wurin Allah ka san mai matsayin makwabci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu musulmin da zai rasu a samu makwabtan shi na kusa wanda in tari aka yi a gidan shi ana ji su ba a gidan su ana ji katanga ta raba su annabi sallallahu alaihi wasallam yake gida hudu kawai makwabtan shi sun ga da annabi ya bayani yace adnaniyina makusanta makusanta ga sunan kusa da shi da kalmar al'adina kusa annabi ce su ba da shaida akan cewa ba su san komi gami da shi ba sai alheri face wannan shaida ta sai ta sai mala'iku sun ce mun amshi shaida sai Allah ta'ala ya ce na amshi shaida ku akan abin da kuka sani ni kuma na ya sani shi abin da ku ba ku sani na kai kokarin zama da makwabtan ka lafiya ka kyautata musu za a yi rishin sa amma kana kyautata musu suna muna nama in abu ni lahira ce kake nema ba wurin su ne ba yarda su ake nema ba yarda Allah ake nema ana samun wani makwabci duk yanda ka yi da shi masu hikima suka cewa duk yanda aka yi da yaki sai yi to duk yanda akwai wanda shi a murɗe ke kawai in ma kana so ku haɗu sai dai kai ka murɗe to ka murɗe bi shi a hankali ba dan shi kai ba dan Allah kai akwai wanda zaka samu ya san makwabcin shi ce ka wannan fa ana cikin hali an ce jima ba su ci ba kuma kai akwai sauran abinci a gidanka ka ba su mara to shine anan ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗayan wa'annan abubuwa guda uku yalqa asama zai gamu da mummunar ukuba tun daga duniya kafin a gobe aje gobe kiyama asaman nan sai Allah ya fassara shi yace yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyam za a lullunka mishi azaba a gobe kiyama wa yakhludu fihi muhala sannan zai dawwama cikin wannan azabar muhala a kasance a nan da aka ce wa ya kuludu alhulud malamai suka ce kalma ce da ta shafi kalmar wanda ya rasu yana shirka amma ba azzani ba da kuma qatilun nafs wanda ya zina zai yi shiga wuta yi shekara 40 tukun ya hutu wanda ya kisan kai ba wa maki ya shekara 400 ya hutu amma wanda ya mutu yana shirka har abada ne har abada ne kan wani ya ce to tun da za a yi kaso ne dan lokaci kaɗan a fito kaso ko na duniya bai da lahira bai da daɗi ko na duniya bai da daɗi barantana na lahira amma annabi yusuf da aka ce ko ya yi zina ko ya je kaso qala sai ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi da ya aikata alfasha yace ya Allah gidan kason shi na fi so sama da abin da suke kira na akan shi a inda in yayi ne ba mai tura mai asiri masu kafa dokar ne suka ce ya aikata amma yace da ya aikata ya matsayin shi ya zube a wurin Allah sai ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi si gidan kasan na shekara nawa ba wanda ya taba yin shekara kari ko a gidan kasu babu shi amma jahannama akwai wanda har abada ne akwai ne 300 ta lahira ita kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu dan haka wanda ya mutu yana shirka baya baya mutuwa daga cikin wuta Allah ta'ala yace inna Allah sai ta ne la ya gafiru an yi shiraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika amma sai ce liman yasha duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya kawai ba zai yafe mai ba amma duk laifin da bai kai shirka ba Allah zai yafe ma wanda ya ga dama wa yake maka kai kana daga cikin wanda Allah ya ga dama wa ya gafiru ma duna zalika sai ce liman yasha sai Allah ce ba aflahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba sai wanda ya tuba ya tuba daga shirka ya dawo yana musulunci dogaro da yana dogara ga wani yanzu ga Allah kaɗai ke dogara da yana aikata alfasha ta zina daina yanzu ya aure da su suke tare mutane su kashe yanzu baya ki in an zo neman taimakon ƙarin jini ma shi yake zuwa bada kaga rayarwa ke ba kashewa ba to shine Allah ta'ala yake illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihah ya aikata aiki nagari sai Allah ce fa'ula'ika yi baddilu mahu sayi atihim hasanat wa'annan Allah ta'ala yana musanya miyagun ayyukansu su koma kyawawa wa kana Allah gafur rahima Allah kasance mai gafara ne rahima ko mai jin kai a nan tabdilul asayi'at da ake magana da yace illa man taba banda tuba wa amana yi imani sai ce wa amila amalan salihah bai ce wa amila ba sai ce amalan saliha aiki dole sai ya zama nagari aiki kuma yana zama nagari ne in ya cika sharadi guda biyu an yi shi dan Allah kuma an yanda manzo Allah ya koyar to sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atin hasanat menene tabdilul hasanat me ke suna sayyi'atin hasanat shine cewa juya mummunan aiki koma kyakkyawa kala biyu ada baya sallah sai ya tuba yanzu ya dawo yana sallah ta farilla hada ta nafila ina ba dan fahimta Allah zai taimake shi daga sabo ya dawo zuwa ga da'a daga rishin biyayya ga iyaye ya dawo yana musu biyayya daga raina kowa ya dawo ya zama yana ganin mutuncin kowa daga raina na gaba da shi ya dawo yana ganin mutuncin kowa yana da ne mutuncin na gaba da shi daga rishin imani da rishin tausayi yanzu yana tausayawa duk wanda bai kai shi ba ko a shekaru ko a matsayi kaga tabdilu ne yake suna sayyi'at kenan an canza miyagun ayyukan su koma kyawawa wannan tun duniya a guri kiyama kuma zunuban nashi da ya tuba ya shekara 60 yana balla ran da ya tuba sai Allah ta'ala ya mai da shekara 60 kinnan su zama shekara 60 na lara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a hilin kiyama Allah zai sa a zo da wani bawa Allah wanda ya tuba kuma ya dare na ayyuka na gari amma akwai wasu ƙananan laifuffukan shi wanda su bai tuba a kansu ba amma tunda innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin sai a zo da shi idan ka zo da shi sai Allah ta'ala ce bawa na a rana kaza a wuri kaza ka aikata laifi kaza a rana kaza a wuri kaza ka aikata laifi kaza sai ce ya Allah haka ne nayi a wuri kaza ma kayi kaza nayi a wuri kaza ma kayi kaza nayi sai Allah ta'ala ya ce to na yafe ma banda ma na yafe ma sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku ku lissafa adadin zunuban nan nashi ku maida su lada sai ku dora a cikin ayyukan shi ka riga ka tuba tuba kuma na gaskiya to Allah ta'ala sai ce a doki zunuban ga baki daya sai a maida su matsayin lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce ma mala'iku ku huto da kananan zunuban shi ku koye manyan yanzu kananan ya ga sun koma lada sai ce ya Allah ina da magana sai Allah ce mai magana ka sai ce ya Allah a wuri kaza akwai ta tsiya da tauka mun ganta a wuri kaza ma nayi kaza ban gaishi ba a wuri kaza ma nayi kaza ban gaishi ba abubuwan da yake zanawa sai Allah ce a rinka huddo su ana huddo su manya manyan laifuka lokacin da aka huddo kanana yana tsammanin hisabi za mai sai shiru kamar ya manta bai manta amma yanzu ya ga ana maida su lada ne sai ke zanawa a wuri kaza tunda Allah ta yi yau ma idin ya tazakaru insanu ba sa a ran nan mutum zai tuna duk abin da ya aikata duk alherin ka yanzu wallahi akwai wanda ka tsaya mai kama a bara ka manta amma ana zuwa kiyama sai ka tuna akwai laifin da kayi a bara ka manta amma ana zuwa kiyama za ka tuna to sai Allah ta'ala ya ce a to a huddo mai yabun laifukan nashi manya su ma a maida su lada da baki ɗaya da ƙarshe sai Allah ta'ala ya sa ya shiga gidan aljanna wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbai sai wasu mutane ka iya cewa wata kulab ce ko wata ekip ko wani adadi ne na mutane wanda an san su lalatattun mutane su aikata alfashi su yi fashi su yi sata su yi kaza ba sa zama a gari in ka gan su wajen gari to magariba ta yi za su shigo ne in duhu yayi su yi banna kuma cikin dare su sake komawa wata rana sai Allah ta'ala ya taimaki ɗaya daga cikin su wanda shekaru sun tafi ba wai gemun shi ba ko kan shi furfurar shi ma ta zama ja ta zama fara afuwa furfurar shi ma wannan gira afuwa gira ko abin gashin da yake nan gira shi ma ta zama fara saboda tsufa yanzu ba karfin ayi banna amma shi yake training din mabannata yace na ga wani amma na rasa yadda zai yace je wuri kaza ga yanda zaka ga yanda zaka zaka samu zaka shawo kan shi kai banna to da ya tuba sai ya zo isko annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana so zai musulunta amma yana so ma annabi tambaya wai ɓannan da ya gabaki daya in ya tuba Allah zai yafe mishi ko kuma ran je kiyama akwai bayani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka Allah zai yafe wa sai ce ya rasulullahi hadda tare hanya da muka annabi ya ce hadda shi ya ce ya ma ke Allah bannan mu tana da yawa hadda ita annabi ya ce hadda ita ya zana wasu laifuka waɗanda ba sa maimaituwa annabi ce hadda su gabaki da yace to indai haka ne zan musulunta sai annabi ce al-islamu yajibu ma kamma musulunci yana shafe duk laifin da mutum ya kafin ya musulunta in dai ka musulunta to Allah ya yafi ya musulunta yace har sunan yanzu ba komi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba komi kamar yau ne ka balaga duk abin ya wuce ba Allah yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar yana murna abubakar siddiq yake cewa riwayar sayyidina abubakar ce cewa yana murna har sai da muka daina ganin shi yana kabbara saboda murna da yake laifin shi ya riga bace gaba ki zai je ga ma sauran su ma su tuno su tuba su musulunta Allah ta'ala ya yafe musu mahallin shahidi shine cewa idan an tuba kafin tuba ya zama nagari sai ya ake tabbatar da tuban wani ya zama nagari shine illa man taba wa amana wa amila amalan salih amma ka tuba baka aiki nagari tuban da naka da sauran shi ba a cewa baka tuba ba amma dai da sauran bismillah
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Allah ta'ala yace wa man taba duk wanda ya tuba daga laifukan da yake wa amila salihan ya aikata aiki nagari bayan tuban shi kenan fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle wannan shine wanda ya tuban gaskiya zuwa ga Allah ya tuba tuba na gaskiya wanda ya wannan shine saboda ne da ya tuban sai da yake ayyuka na gari to wannan shine Allah ta'ala ya ce fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle wannan ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya tuba na gaskiya shine wanda ayyuka na gari suke biyowa bayan shi kar mutum ya dubi tsawon shekarun da ya doka yana da shi kada mutum ya dubi munin laifin da yake yi in dai zai tuba laifin da bai gagari Allah ba shekarun da ka ɗauka ba su dagari Allah abinda Allah ya kira ma waɗanda sun sha tafi ƙarfin cikinsu Allah ce ya kuli ya ibadiyar lazina asrafu ala an fusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kuli ya ibadiyar lazina asrafu ala an fusihim ya ku bayina wala bi sai Allah ka duba bai ce ya ayyuhal mudhnibuna ba bai ce ya ayyuhal mujrimuna ba bai ce ya ayyuhal ta'ibuna ba sai ce kul ya ibadi wannan ya ukin nisba ce Allah yake dangata ya ku bayina duk abin da suke Allah ce bayin shi Allah ke sai Allah shine Allah Allah ka yafe mana sanya aljanna ce kuma Allah ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka sha tafi ƙarfin cikinsu suka yi laifi mai yawa Allah ce la ta kana min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah me yasa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an malamai suka ce da bai kawo kalmar zunuba sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba wannan alif da lam din lil istighraq dukkanin laifi in dai an tuba Allah zai yafi sai ce jami'an gabaki ɗin shi Allah ke kowa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhan mu'minuna la'allakum tuflihun to shine Allah ya ce wanda ya tuba tuba na gaskiya bayan ya tuba ya dawo ki aiki na gari fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle wanda shine wanda ya tuba tuba na gaskiya ba irin tuban mazuru ba tuban da ya cika sharuɗa kamar haka ya tuba dan Allah ya yi kana damar abin da yi amma mutum ya yi laifi a da in an zo ana hirar laifi sai ya ce ai ma mun yi kaza wanda ba a yi kuskure annabi yake annadamu tauba nadama tuba ce bi ma'ana duk wanda ya ce ya tuba amma bai yi nadama abin da ya ada ba bai tuba ba annadam tauba murtada da khabar illa yake nuna ma bi ma'ana in dai babu nadama to ba tuba ba ko da ya daina in dai bai nadama ba tuban shi bai karbu ba domin annabi ya ce annadam tauba kamar yadda annabi ya ce alhajju arafa arafa ita ce haji duk aikin haji zaka in dai baka samu tsayuwa arafa ba kai ba Allah bai karba ba to duk abin da zaka ce ka daina in dai baka yi nadama ba to baka baka tuba ba annadamu tuba sharadi na farko tuba dan Allah na biyu annadamu ala ma fat kai nadama akan abin da ya wuce baya ina ba zan fahimta na uku akan tuba shine al-ifla anil basiya mutum ya bar laifin kai tsaye karka ce jira miki a'a zan tuba amma sai Ramadan ya zo ba mamaki kana daga cikin waɗanda zaka ji ana magana jiya muna tare da shi amma kashi kahin gari ya waye babu shi ka tuba ba san wani lokaci mala'ika zai same ka ba wallahi azaban nan da muke muna tafsiri a nan masallacin ba wani masallaci ba mun taba tashi daga tafsiri wani bawa Allah sai dai mu kwanci aka yi shi an sa ya shi an an zo an zuba an zuba ruwa an yi komai da komai kwancin dai bai tashi ba sai dai tashi a kiyawa yanzu na anan da muke zaune wa yake da garanti ya isa ya daga hannun shi ce za a tsare tafsirin shi wallahi ba shi ko mai tafsirin ko mai jama'i ko masu saurare ko masu doka duk ba ana iya karewa tare da kai amma ba nan ne ka kai gidanka me ya kamata kare shi na takasansa yi shiga takasansa shi yasa tuba dan Allah nadama mutum ya bar laifin kai sannan kuma yi wa Allah alƙawarin ba zai ƙara ba za a ƙara ba wani laifin ayi amma wannan ni kam bi izinin Allah ba za a ƙara ba wannan ka yi wa Allah irin wannan alƙawari laifin da yake tsakaninka da Allah shine yake bukata wannan sharuɗa idan kuma akwai haƙƙin wani to kai ƙoƙarin ka je ka maida mai haƙƙin shi ko ka ne ya yafe maka in kuma yace ba zai yafe ba shi ke na sai ƙoƙari a hankali a hankali ka biya shi in kuma kafin ka biya shi Allah ka biran ka a gobe kiyama Allah ta'ala zai biya maka ina ba za mu fahimta dan haka kar ka yarda ka tafi da haƙƙin wani kai ƙoƙarin ka ga cewa ka biya ko kuma ka ne ya yafe ma in kuma yace ba zai yafe ba ko kuma baka da maka biya dangin ka kafin abin ne ka sai ƙoƙarin su ga sun biya ko kuma bayan an binne ka su yi kokarin su ga cewa sun biya ina ba dan fahimta in ku hakan ba samu ga baki daya akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga mutumin da ya zama to ya bi wannan hanyoyin da baki da ba samu ba a gobe kiyama Allah zai ba wancan wani lada har ya ce ya yafi hakkin shi shikenan an wuce wuri shine Allah ta'ala yace illa man taba wa amana wa amila amalan salih illa man taba wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba ana nuna mun lokaci yayi zamu tashi wallazina la yashhaduna zuhr ana ya kamata ba sa abin da faɗa daidai Allah ta'ala ba mu gada abin da muka kuskure Allah mu sarki ya fi muna assalamu alaikum wa rahmatullah da ana magana akan waɗanda suke montaj na karatuttuka da ake yi ko na nan ko wasu malamai sai su sanya wani abu wanda yake kiɗa ne a bayan karatun malami wanda kun shaka babu kuskure ne babba duk abin da yake kiɗa ne ko waka ce wani mawaka ce ta wani mawaki wanda an sani dan dandali aka dauko aka kawo sai aka hada da makarantun wani malami wannan kuskure ne amma akwai abin da yake ba kida bane dan an sanya wannan bai zama laifi ina ba dan fahimta wallahi ta'ala bismillah wa alaikum assalam Walaikun salam. Kamar mai sai kun sake mai mai tabar shi da mai tabar. cewa yana da hidi guda biyu da yana da niyyar zai sai da daya ya gina daya yanzu kuma sai Allah ya jarabe shi da rishin aiki abinda zai ci ma a gidan shi babu yanzu zakafi da kai kinna zai sai da hilin guda yayi eh wajibi ne sai da hilin guda ba dan ya fita zakafi da kai ba dan ya jari yayi kasuwa ya ce da gidan shi kai da kake da hili na magana cewa ka zauna ai wani abu ma suke kira da suna ana kadara suke ce ne ko bi ma'ana wanda in wata matsala ta faru abu sai ka sai da tun da kana da hili ka sai da shi sai ka yi jari ka yi jari kuma ka ciyar da iyalanka ajiye hili bai zama dole ba amma ciyar da iyalanka dole ina ba zan fahimta ka sai da wannan hilin ka zo ka kama wani gida haya ka biya na wata shida in ya so sauran ka tanadi sauran abinci sauran kuma ka kama wata sana'a karama ka rinka yi ka yawaita addu'a ka yawaita istighfari ka yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai yayi ma dukkanin wata damuwa bi iznillahi jalla wa ala wallahu a'lam bismillah wannan magana take akan cewa an sanya mata wani abu da zai hana ta aihuwa na wata shida yanzu da laifin yayi sai zaman ta kuma jini yana mata wasa ya za ta jinin da yake mata wasa asalin abin da masu hikima suke cewa bin Allah maganin wayewa Allah wannan shine gaskiyar magana idan likita ne ya auna ki yace kina da matsala idan kin aihu to zai kuma auna ki ya baki maganin da ya dace da ki wasu kawai zuwa ne suke yi a sanya musu dan saboda kasa aihu wanda ba bai dace da jikinsu ba wallahi wasu ɗan furoji ne suke zuwa kawai su waye musu da kai kanku ayyuka kanku yawa ba za ku iya ciye da kanku ba da Allah tambaya da muke yanzu mu ɗan kaɗan da waki ci da kuma Allah ya alƙawarin cewa duk wanda ya zo duniya shi Allah zai bashi abin da zai ci sai wani ya zo shi da kan shi ne masanya ba bai san lokacin da aka haihu ba ya zo ya ce muna kanu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ku lura cewa ai yara da yawa mutane suna labewa da cewa a ga sunan furci ba tarbiyya rishin tarbiyya ne laifin ba aihu shi ne magana duk wanda ya aiwa matan shi tarbiya akwai wanda yana nashi ko auren bai taɓa ko bai da tarbiya shi kuma waye yanzu irin wannan matsalar take faruwa wasu ma maganin suke sha wasu kuma a sanya musu wannan sai jini ya rinka zo musu tana kwana uku a matsayin al'ada yanzu ya koma biyar ya za ta yi muddin da siffofin shi form din shi na jinin al'ada ne kular din shi da odar din shi da yanda yake zuwa da raɗaɗin da take ji a jikinta da sauransu muddin da ya zama irin na al'ada ne ko kwana goma ya koma ba sallah babu kusancin miji babu komai domin jinin al'ada ne shi ma amma idan ya zama bayan kwana uku da ta saba yi misali kenan sai zama ya canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana jinin al'ada cewa jini ne mai kauri kuma wanda yake yana da baki yayi duhu to amma kuma sai ya zama to yanzu wannan jini ne yake zuwa amma kuma sai zama to kalan shi kamar irin mutsura mutum ya yanki kular din ba irin shi ba yanayin shi ba irin shi ba kai odar din shi ma ba irin shi ba yanzu wannan ne hukunce shi jini ne na rashin lafiya sai ta je wannan bala'in wanda aka sa mata a cire a hudda kuma ta nemi magani a likitance in ta samu in ta bata nemi waɗanda suke suna da magunguna wanda sun dace da shari'a a bata amma wannan yanzu matsayin shi ya za ta yi to tunda ba irin su ne ba jinin rishin lafiya ne shi kuma ya ake yin shi shine in azahar ta zo sai ta yi wanka irin wankan janaba sai ta hada azahar da al'asar a lokaci daya idan magariba ta zo sai ta yi wanka irin wankan janaba sai ta hada magariba da isha'i ta idan asuba ta zo sai ta yi wanka sai ta sai ta sallama wannan ita kuma wannan bai hanawa ta yi karatun qur'ani bai hana ta bai hanawa mijinta ya kusance ta bai hanawa ta yi azumi domin wannan jini ne na rishin lafiya ba jini bane na al'ada ina fata an fahimta lokaci yayi za mu amsa za mu yi addu'a tashi saboda kurewar lokaci ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرسالة في الأتم يا الله باس لافيا وإن سكرنا من رسول الله كيافي مسلم إذا رسول مكاذب سامع شكار إيمان كما يدك تارا معنا يا الله كيافي من ذنوبنا مكتارا مجينا الجنة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين